وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين ديدي قوة جماد الآخرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دبنا يا دلي هدو da arba'in da bakwai wanda ya daidai da goma ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul marab na dillatil ahkam ina ne za mu tashi muna cikin babu da'awa wal bayyinat baban da yake bayanin kai ƙara da kuma kawo hujja wurin shari'a addawa shine kawo ƙara ka kai ƙara ka ce kana bin wani ko wani ya zage ka ko wani ya ci mutuncin ka ko mace ta kai ƙaran mijinta ko kuma ka kai ƙaran mutum ya rike ma kuɗi ya ki saki da sauransu albayyinatu kuma shine shaida shaidu malam yace wani abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an karbo hadisi daga abu hurairah ta Allah ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين النبي صلى الله عليه وسلم يا كاو رزوا akan wasu mutane ya gitta rantsuwa mana ya ce wasu mutane su rance shine arada arada ya gwadi al-yamina rantsuwa ko ya ayyana rantsuwa ala qaumin akan wasu mutane ba asra'u sai suka yi sauri ba amara an yushama bainahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ayi ƙuri'a a tsakaninsu mutane ne ke rigima akan wani abu shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullace wannan yace nashi da wannan yace nashi sai manzo Allah ya ce kullace suka ce eh wa zai rantsuwa kowa ya ce yaran su bin duka da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ayi ƙuri'a tsakanin su fil yamina wurin rantsuwa din ayyuhum ya halimcewa cikin su wane ne wanda za ya rantsewa ayi ƙuri'a sai a rubuta sai abin nan a rubuta cikin takarda ko da yadda ake tsarin ƙuri'a na kowane irin lokaci wanda ya ɗauko rantsuwa sai ya rantse shi kenan abin ya zama nashi kuna ganewa rawal bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi yana abin da hadisi yake karantar da mu duk lokacin da mutane suka yi jayayya da rigima akan wani abu cikin abubuwa kowa na cewa nashi sa'annan kuma kowa na cewa ya iya rantsuwa kowa ya yarda ya rance cewa kayan shi to abin da ya kamata a yi shine a yi ƙuri'a wanda ya ɗauko rantsuwa sai ya rance abin ya zama nashi kenan kawai wanda bai ɗauko rantsuwa ba shi kenan an kada shi muna ganewa ko abin da hadisi yake karantar da mu kenan duk lokacin da aka yi rigima kuma da ma shari'a haka ne duk lokacin da wato haƙoƙi suka tattara akan abu to mai ta shine ayi ƙuri'a ayi ƙuri'a wanda ya doko abin da ake rigima akan shi shine nayi shikenan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama mata gare shi da dama in za ya balaguro maimake ce da wancan za a sai ya kuri'a wadda ta ɗauko tafiya da isa za ta yi kaga ya raba garnawa ku da kanku za ku rubutawa a rubuta kuri'a duk wanda ta ɗauko kuri'a shi ke ai ta ɗauko takarda ba komi takarda ba komi duk wanda ta ɗauko aka diba ba komi wadda ta ɗauko tahiya shi kenan da ita za a balago to haka nan ma yayin da abu ya bari cewa ba a san wanda ke da abin ba, to me ya kamata a yi sai a yi ƙuri'a shi ne an yus hama bai da a yi ƙuri'a tsakaninsu. Allah ta'ala ya ba da labari game da annabi Yunus cewa fasahama fakana min al-mudhadin fasahama sai ya ƙuri'a sai ka kada ƙuri'a fakana min al-mudhadin sai zamanto daga cikin waɗanda aka rijaya ƙuri'a aka yi cikin ruwa ana so a rage mutane a rage nauyi don aka yi sai sunan shahidu annabi yunus alaihissalam shi ne za a zuba cikin ruwa saboda a rage mu jirgi nauyi a ce kai ba mu da kamar shi a dai saki ba mu da kamar shi a sake kuma sai sunan shahidu shine za a tillawa cikin ruwa da kana min al-mudhadin sai aka ce to Allah ga wata malam sai ayi hakuri a hada ruwa yake yana hadawa faltaqamahu al-hut wa huwa mulim kawai sai kin yi loma da shi yake nan haka kenan hadisi yana koyar da mu a haka din cewa lalle duk lokacin da aka samu a cewa ba a san me abu ba to ƙuri'a za a yi wanda ya doko ƙuri'a ya rantsuwa sai ya rantse abin ya zama nashi Allah ya samu dace wa an abi umamata an karbo daga abu umama al-harithi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara mashi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man iqtata haqqan ri'in duk wanda ya cire ko ya kwaci haƙƙin wani mutum musulmin musulmi duk wanda ya kwaci ko ya rike haƙƙin mutum musulmi bi yaminihi da rantsuwar da yayi ma'ana ya kwaci wannan abin saboda an je wurin shari'a ya rantsa ya ce abin nashi alali kuma ba nashi bane faqad aujaba Allahu lahu an-nara lalle Allah ya wajabta mashi wuta duk wanda ya rantsuwa ya ce abu naye ne ba nashi bane ya kwace ma dan wanci musulmi wannan abu to shikenan dan wuta ne wannan mutum wa harrama Allahu alayhi aljanna ko wa harrama alayhi aljanna kuma Allah ta'ala ya ana mashi aljanna fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ko da wannan abin ya zamanto dan abu ne dan kadan ya ba aikin Allah mana ko da ka dago ce ka ce karance da Allah ta kace ta kace rike dan abu dan kadan qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa in kana qadiban ko da ya kasance kare ne min arakin daga itaciya arak qadib shine ici karan karan abin nan karan asawaki nawa ake sai da asawaki ha asawa ke wadan dan kararin yana wanda ake tallatin gari kada go ko dala goma ko yayi gudu 15 gwargwada yadda kake son shi to ko shine shi ake ce ma qadib kara ici ici na asawaki qadib shine dan kara arakin kuma sunan itaciyar da ake kariyo asawakin gare ta ita asawaki wannan ita mai yaji yaji nan yake ce ma shajarul arak sunan da Hausa to annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko shine daidai da girma asawaki kace ka rantsi da Allah asawakin ka ne kuma ba naka bane kai karman ji ka juye kai kai lauya ya zama naka to shikenan manzo Allah ya ce wuta ta waje ba gare ka kuma aljanna ta haramta kanka mana ko mun kankanta abun kankari da shi rawahu muslim wa muslim rawaito shi hadisi yana nuna mana tsananin ban tsoro da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin wannan hadisi ga dukkan mutumin da ya yi rantsuwa don ya ɗauki haƙƙin da ba na shi ko kuma mutumin da ya rantse don ya tsare yadda haƙƙin da yake a kan shi sai ai shi ba abin shi ko dai ka rantse don ka ɗauki na wani ko kuma ka rantse ka ce wallahi ba haƙƙin kowa kanka to wani abin da ka ce babu a kanka ɗin ko yaya yake shi ma zai wajabta ma wuta kuma zai haramta ma aljanna Allah ya kiyaye amin saboda haka kenan baya da kyawu mutum ya rantsuwa a wurin shari'a ya san kuma baya da gaskiya ko ya san akwai yaki a kan shi amma ya ce babu haki a kan shi ko kuma ya san kaya ba nashi bane amma ya ce nashi kuma nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haqqam ri'in muslimin haqqin mutum musulmi ba wana ne musulmi kare ba kamar dai galibi da ma musulmi da wa yake mu'amala da musulmi dan uwan shi to yayin da wani abu ya shiga tsakaninka da wanda ba musulmi dan uwanka ba wani wani mutum wanda ba musulmi ba muna ganewa ko ma'ana addinin ku ya sha bamban ba yahudi ko ba nasare ko ma ba maguji haƙƙi ne haƙƙi ne dan yana ba musulmi dan uwanka ba in ka ci mai haƙƙi sai Allah ya bi mashi haƙƙin shi in kana ganin saboda garin ku ba za a saurare ka ba ba ba za a saurare shi cewa ka ci mai haƙi ba to Allah zai jira ka ranar alkiyama sai ya sai ya kwatar mai haƙi shi ko kuma tun nan duniya Allah ba sakamako mummuna saboda haka haƙi ko na wane ne haramun ne ka ci shi ko na wane ne ko da ba addinin ku ɗaya ba kai kana musulmi shi yana arni kai kana musulmi shi yana mabiyan annabi Isa ko mabiyan annabi Musa alayhi salam ba addinin ku ɗaya ba akwai bambanci yawa ina musulmi kana kirista to haramun ne ka ci mai haƙi saboda dai haƙƙi haƙƙi ne rishin addinin dacewa addinin ku daban haƙƙin shi kuma daban da wanda ba musulmi ba zai zo ya maka aiki kaga aiki yamma baka ce ka tai mutunan banza kafirin banza a sai ka biya shi haƙƙin shi in baka biya shi ba kuma sai Allah ta'ala ya bi mai haƙƙin shi duniya da lahira da zai ma aiki ko ya ma gini ko ya ma gyaran wuta ko ya ma gyaran wata na'ura ko ya ma wani aiki ne daga cikin ayyuka ko ya tuka kai kai ka wani wuri kun yi jinga kuma ka kibiyan shi to sai Allah subhanahu wataala ya karban mai hakin shi haka da za ku yi wata hudda ka an san mai kaya ka an shi kaya ka kibiya ya kai ka kara a kibi mai hakin shi saboda shi ba musulmi bane to sai Allah subhanahu wataala ya saka mashi to ballantana dan uwanka musulmi da da uwa uba saboda haka kenan baya da kyau mutum ya rantsuwa akan abinda ba nashi ba akan cewa nashi ne rantsuwar ta halatta mai an san wannan abin ya koma nashi duk wanda ya haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ya wajauta mashi wuta kuma ya haramta mai aljanna ka san kauka aikin ba karami bane ko to da abin da zai sa ka zama dan wuta ana ka shiga aljanna ka san ba karamin aiki bane Allah ya kiyaye wannan ana magana idan mutum ya mutu bai tuba ba idan mutum ya mutu bai maida ma mai haƙƙi haƙƙin shi ba ka tuba ka saba ma Allah kai ƙarya sannan mai haƙƙi ka je ka same shi ko kuma ka koma wurin shari'a ka ce shari'a da aka yi rana ta kaza wata kaza shekara kaza na yi rantsuwa na ce kaya na ne alhali ba ni ba nau bane saboda haka na zo in ta da wannan shari'a ga abin mutumin na mai doma shi wannan shi kenan kaga ka ci amma ka yi ka tuba kuma ka mai tuban ba ta isa sai ka mai da mai haƙƙin shi don ka tuba ko ko da irin tuba za ka yi saboda kayan mutane na ga hannunka sai ka mai da su Allah ya sa mu dace wa an al-ash'ath ibn qais an karbo hadisi daga al-ash'ath dan qais al-ash'ath dan qais din nan wani mutum ne daga kabilar da ake cima kinda kabila ce ta laraba ya zo da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin tawagar wannan kabila ɗin takin da ya zo shekarar da aka yi ta zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ana ta kawo mi cabba ana kawo goyon baya da bai a cewa an shiga addinin musulunci wannan shekara shi ma yana cikin waɗanda suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallama shekara ta goma ya zama to shine ma shugaban tahe ya kasance a zamanin jahiliya shugaba ne wanda ake mabiyayya ake mashi da'a a cikin mutanen shi ko mutum ne mai daraja wanda ya samu alhurma a cikin addinin musulunci to baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar addini ya ridda baya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma Allah ya taimake shi ya dawo musulunci a zamanin kalifancin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an kuma ya tayi jihadi a cikin hanyar Allah subhanahu wataala tare da sadi ɗan abi waqas kuma ya halarci yakin da ake ce al-qadisiyya mana dawo musulunci shi yakin ya tashi daga madina ya zanna garin kufa a cikin ƙasar iraq kuma ya rasu shekara ta 42 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rasu wanda ya mai sallah shine al-hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu sayyidina hasan shi ya mai sallah bayan rasuwar sayyidina Ali da shekara biyu shi kuma Allah ya mai cikawa a wannan lokaci zamanin shugabancin Muawiya dan Abi Sufyan a lokacin nan ne shi kuma Allah ya mai cikawa Hassan ya mai sallah radiyallahu anhum jami'an wannan shi yake cewa al-Ash'ath dan Qais yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce, Man halafa ala yaminin duk wanda ya yi rantsuwa akan rantsuwa mana duk wanda ya tabbatar da abu akan rantsuwa da halafa da yamin dukkan su rantsuwa ne dukkan su ma nasu rantsuwa yamin rantsuwa halafa ya rantsi to kenan duk wanda ya tabbatar da abu akan rantsuwa cewa nashi ne yaqtati'u biha mal imri'in muslimi yana so ya kwace dukiyar mutum musulmi da wannan rantsuwar da yayi huwa shi fiha a cikin wannan rantsuwar da fajirun fajiri ne mana makaryaci ne fajiri shine mai saban Allah ko abinda ka aikata wanda baya da kyawu to kai fajiri ne a cikin wannan kamar ƙarya fajirci ce ko rantsuwa da ƙarya fajirci ce zina fajirci ne shan giya fajirci ne sata fajirci ne fashi da makami fajirci ne Allah ta'ala ya ce innal fujjara lafi jahim wa innal fujjara lafi jahim lalle fajirai su ne masu dukkan mugayen ayyuka duk wanda ya aikata mugu aiki fajiri ne matukar dai bai tuba ba to shi fajiri ne kuma Allah ya ce kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqub Allah ta'ala ya ce lalle littafin fajirai ya tabbata a cikin sijjin sijjin wani bangare ne cikin wuta jahannama sijjin kamar kaso cikin jahannama ma kaso ce da ma jahannama to kuma akwai wani kaso ce Allah ya kiyaye to fajiri kenan Allah ya raba mu da fajirci to duk wanda ya rantsuwa alhali ma'ana shi makareci ne ƙarya fajirci ce to yayi ƙarya cikin wannan rantsuwan laqiyallaha zai gamu da Allah subhanahu wataala wa huwa alaihi ghadban alhali Allah yana fushi da shi ma'ana zai gamu da Allah ranar alkiyama Allah na yin fushi da shi Allah bai yarda da shi ba to fushin Allah yana nuna cewa mutum ba zai taya aljanna ba ina tsaya wuta zai taya ko shine ma'anan wannan duk wanda Allah ya fushi da shi dan wuta ne har ya mutu ya koma wurin Allah bai tuba ba irin wannan rantsuwa ita ake ce ma al-yaminul fajira rantsuwa ta fajirci rantsuwa ta ƙarya irin wanda za kai da wannan hadisin da wanda ya gabace su nuna nasu daya wannan shi ya fassara wacce rantsuwar musunanta huwa fiya fajir shi yana mai fajirci a cikin rantsuwa din da saboda haka kenan duk rantsuwar da za kai da ƙarya sunanta al-yaminul fajira rantsuwa ce ta ƙarya ka zan kai ba mai gaskiya ba ne amma kuma ka rance ko dai Allah subhanahu wataala ya fushi da kai kai ka wuta matukar dai baka tuba ba ko kuma ka tuba Allah subhanahu wataala ya yi maka ka mai da haƙƙi zuwa ga masu shi Allah ya sa mu dace muttafaqun alai Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi saboda ka bai da kyawu haramun ne yana daga cikin kaba'irus zunub mutun yayin rantsuwa babban laifi ne kaga me yasa zan babban laifi Allah na fushi da shi sannan kuma Allah zai kai shi wuta duk abin da ka san matsayinka na musulmi baka da gaskiya ciki aka ce ka yi rantsuwa ka karanta ko da Qur'ani ko ba da Qur'ani ba ka ce karance ka karance ba ta da kyawu sai ta ci ka ko ba da Qur'ani bane to akwai babban ci kamar a ce ka tashi ranar kiyama Allah na fushi da kai ko matarka ke fushi da kai a aka yi matarka tana fushi da kai ba ka jin daɗi ko ba haka ba bare ita kadai ke gare ka a ga duk kishi sai ya gami ma rasa yadda za ka yi a yi magana ta kyale ka ina abinci na kyale ka ina yara suka ce ta kyale ka ba ke magana ta kyale ka yaya a sai ka gidan ba daɗi gaba ɗaya gidan katifa katifa to kuma tilo ce ita kare ce bai wata ba dole ai ta lallaba ko ba haka ba ko ma su nawa ne in guda ta kiyama ba za ka ji daɗin rayuwa ba wannan kuma mutum ne dan uwanka to ballantana Allah malici wanda duniya da lahira gaba ɗaya ta yi ci kuma ina rana alkiyama ba ranar da zaka gamuwa da Allah kana kwaɗayin ka samu rahama Allah ranar da kowa da kowa yana da mutane da aljannu da mala'iku da tsuntsaye da tumaki da dabbobi da shanu da raƙumma da ƙwari kowa da kowa Allah ya tara shuri guda kowa rannan wata yake kauna yake samu rahama Allah to kai kuma Allah ta'ala ya tashi yana fushi da kai yake nan kaga abin ba zai daɗi ba saraka mu kiyaye rantsuwar ƙarya ko da cikin dan a yarda da labarin ka ne ka karance in ce karance da Allah ka ce a labari ne imani ne ana wani kai na rantsuwa ku je ku bincika kawai kakka ce na rantse da Allah inda ba a yi gaban ka ba wala bi Musa radiyallahu ta'ala an an karbo hadisi daga Abu Musa Allah ya kara masa yarda anna rajulayn ikhtasama lalle mutane guda biyu sun yi husuma sun yi rigima bidabatin a cikin wata dabba raƙuma ce a cikin wata raƙuma taguwa suka yi rigima kowa ce tashi ce walaisa liwahidin bai kasance ga kowane ɗaya minhum daga cikinsu ba tun shaida ba mana cikin su bi ɗin babu wanda yake da shaida cewa wannan taguwar tashi ce فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da ita bainahuma tsakanin su ne sfaini rabi biyu dana ya raba ta biyu yace kowa dauki rabi shikenan kowa yace tashi ci amma kuma kowa ba ya da mi ba shaida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce bara raba muku ita biyu kuma kowa yace ya yarda kaga da guda ya ce shi bai yarda ba sai a ce to taka ci amma yayin da ya ce eh ina yarda shi ba ce na yarda kenan kaga abin ya kare rikicewa ya ka ce to bara raba biyu ba kowa guda guda ba kowa rabi rabi shikenan rawahu ahmadu wa abu dawuda wa nasai ahmad da abu dawuda da imam an-nasai suka rawaito ba za lafdu wannan lafazin nasa'i ne wa qala kuma imam an-nasa'i yace isnaduhu jayyid yace isnadin wannan hadisi isnadi ne mai kyawu sosai kaga wannan ya sha bamban da irin shari'ar da annabi Dawuda yayi suna rige mama ta suka suna rige man da sai annabi Dawuda yace na na babban na karaman ne na babban ne ko kuma na karama ne ya raba ya bata yace ki rike dan ki daki ya yi aiki da shedin da ya gani suna hitawa daga wurin kuma suka gamu da annabi Suleiman babba tana cike da bacin rai da damuwa an kwace mata da annabi Suleiman ya ce ya kai sai babba ta gaya mashi ga yadda aka yi sai ya ce ku zanna ke ya ne aka tace ta danta ne ke kuma tace ta danta ne aka ƙara maimaitawa aka nemi kowa ya ce nashi ne sai annabi Suleiman ya ce ma bawadi ka je kawo mani abin nan ka kawo mani wuka ko kuma adda in datsa shi bi kawai a raba kowa ba shi guda sai gwada ta ce a ɗanta ne da Allah bar mata shi ka a dace shi ita kuma gwada ta ce ita yarda a ta kare kanta annabi suleiman ya ce to ba ɗanki ba ne kin ga mai da ba ta yarda a sare shi ba a kashe shi in aka raba da biya me za ku da shi an kashe shi me za a yi da rabi rabi ba dabba ba ce bare a ce yanka ta haka ya ka raba bi kowa da kire rabi tsara ka ke babbadanki ne ki tare shi to kaga nan bai fara haka ba nan kowa ya ce ya yarda aibi ya yarda ba shi rabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan kowa ya doki rabi rabi saboda haka kenan wannan ya nuna kenan duk lokacin da aka zo wurin shari'a babu hujja babu wanda yake da shaida cikin masu shari'a to shari'a ta ba da cewa a raba abun biyu in kuɗi ne ma mine ne sai a raba biyu a raba biyu a ba kowa rabi rabi tunda kowa ya yarda shi kenan ya nuna kenan kowa yana da gaskiya cikin abu Allah ya samu dace وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo hadisi daga Jabir Allah ya kara masa yarda yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man halafa duk wanda ya rantsuwa ala minbari akan minbari na hada wannan minbarin nawa duk wanda ya rantsuwa akan minbarin saman minbarin annabi yazo nan saman minbari na annabi ya tashi ya rantsu asimatin kuma rantsuwa yaminin bi yaminin asima da rantsuwa ta zunubi rantsuwa ta laifi ta ƙarya tabawwa maqadahu minan nar to ya kama makan shi wurin zama daga cikin wutar jahannama ana shi da kanshi je ya kama ka san yadda idan kuka je bakunta aka sauke kuma sauki aka sauke wata wani kaje je fila kamar girman masallacin nan take da dakuna kaga mutane da gudu ake shiga ko kowa ya samu wuri mai kyau domin irin wannan wurare ka iya samun wani ba gyara shi ba wani wuri fanka shi ta tsaya wani wuri ma babu wuta wani wuri ma ba da matsala wani wuri tagar shi ba ta bado iska aga mutane sun zuba da gudu ana ta kama wuri ko to duk wanda ya yi rantsuwa ta ƙarya a bisa mumbara annabi sallallahu alaihi wasallam zalla ce da kanshi za ya taya jahannama ya ce ga wurin shi shi za ya ba malaiku za su tura su ce a shi da kanshi za ya shiga ya ce ga wurin shi Allah ya kiyaye rawahu ahmad wa abu dawud da wannan sai imam ahmad da abu dawud da imam an-nasa'i suka rawaito wannan hadisi abinda hadisi yake nuna mamu yana nuna mamu cewa ba yi da kyawu mutum ya rantsuwa akan mumbarin annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙarya saboda mumbarin manzo Allah wuri ne mai girma wuri ne da shugaban halitta ya zanki tsayawa kan shi ba shugaban manzanni da annabawa shugaban kowa da kowa shugaban duk wani mutumin kirki a ce bisa mambarin shi kuma nan za ka je kai karya kai rantsuwa ka san renin wayan yayi yawa ko to sakamakon haka Allah subhanahu wataala zai kai mutum jahannam wannan hadisi akan shi malamai suka yi sabani shin idan za a yi rantsuwa ana buƙatan a matsa ma rantsuwa din a tsananta ta a ce an samu wani wuri mai daraja kamar Madina ko Madina ina a cikin masallaci kuma masallacin musamman bari ko makka a ta tsakanin rukni wal maqam tsakanin wato inda ake shan mama da maqami ibrahima in makka ne tsakanin waɗannan wuraren guda biyu ka zo tsakiya ka ce karanta da Allah ka san alhali kuma baka da gaskiya ka san wato wulakanta wurin yayi yawa wurin da aka ce kai nihin ma shigantaka wurin nihi cikin zuciyarka ka ce ka gaskiya dai da zai samu wata mace cikin otal din nan mai lalata da ita wannan nihin kawai Allah ya ce duk wanda ya nuzi ko min azabin ali sai mun dandana mishi daga azaba mai rani balle kai da kai nihi ma za kai sai Allah ya maka azaba in dai baka tuba ba ko bare ka je kai rantsuwa kuma rantsuwa da ƙarya ya kake ganin abu to malamai sun yi sabani shin idan ana so a karfafa rantsuwa ya kamata a taimaka ko Madina sa'annan kuma in an taimaka ko madina ya kamata a samu lokaci ƙasar lokuta akwai lokuta da suka yi daraja daga safiya hitowar rana zuwa faduwar rana akwai lokuta waɗanda suka yi daraja daga faduwar daga abin nan bullowar rana zuwa faduwar ta wani lokaci yi daraja ha ba lasa domin Allah ta'ala ya faɗi wannan cikin suratul ma'ida shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyati ithnani dhawa adlin minkum aw akharan min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatu al-maut tahbisunahuma min ba'di as-salah ku tsare su ku dakatar da su bayan sallah wata sallah ce wannan Allah la'asa kaga lokaci ne mai daraja ko ko bayan kowace sallah ma kaga yafi kowane lokaci daraja saboda ana kare ibada ne ko ba haka ba ana kare ibada lokaci ne mai daraja to shin ana ya kamata a yi unwani da wannan lokaci saboda mutum ya san matsayin rantsuwar da za yi ba lokaci ne mai albarka lokaci ne mai daraja rantsuwa ta ƙarya cikin wannan lokacin wulakantar da tozartar da wannan lokacin ya kamata a yi wannan wasu ka ce eh tun daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala minbari hada bi yaminin athima duk wanda ya rantsuwa abu samun bari na dinnan da rantsuwa ta ƙarya kake na annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna rantsuwa abu samun barin shi laifi ne babba malamai sun ka sujada biyu suka ce ana yi saboda wannan hadisin su kuma suka ce a ba ba sai an taimaka ko madina ba ko ba sai yin wani da wani lokaci ba kawai a yi rantsuwa ya bi wannan ya zo ne akan cewa in kana cikin masallacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam rigima ta kauri za a shari'a ka ce ka tashi ka hau minbari kai rantsuwa da kanka ba wai saka ne za a yi kuna ganewa ko amma su malamai sun tafi akan cewa lalle yana da kyau a kaura rantsuwa saboda ba mutum tsoro saboda tsoratar da kai a ce ma bisa mambara annabi zaka rantsuwa dan dan me dan kai rantsuwa ta gaskiya in ka san kana da gaskiya kai in ba ka da gaskiya ba ana gwada ma wuri ne babban wuri mai daraja wanda kusan cikin duniya babu wuri mai daraja kamar shi wurin da shugaban halitta ya zanke tsayuwa ne a ce tsayuwa yake yana gaya ma mutane gaskiya kai kuma ka tashi kayi tsaye kayi mi kayi ƙarya ya kake ganin abu da wata irin fuska za ka kalla Allah ranar alkiyama wasu malamai sun ce ana yi kuma malikiya sun taya kan ana yi wasu kuma sun taya kan ba'i wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace ma'ana daidai duk wanda ya rantsuwa akan mumbarin annabi sallallahu alaihi wasallam kasan manzala sallallahu alaihi wasallam ce wuri ne mai albarka manzala ce ma baina minbari wa baiti rawdatun min riyadil janna tsakanin minbari na da gidana wata jardan ce daga cikin jardan jardan ta aljanna daga minbari zuwa zuwa kabarin annabi sallallahu alaihi kabarin manzala nan ne dakin manzala nan ne dakin matan shi sai kaga minbari na nan kabari na nan wannan wurin da aka yi na yi kasa ne ana gani na to da na sauka to saboda haka ka gani sai ƙara sauka take me yasa take wannan dace وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان قال حديث daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce thalathatul la yukallimuhumullah mutane guda uku Allah bai musu magana yawmal qiyamati ranar alkiyama saboda Allah ya fushi da su yasa Allah bai musu magana mana Allah zai sha makance su daga zatin shi ba zai musu magana ba wala yanzur ilaihim Allah ba zai dibi zuwa gare su ba dibi irin na tausayi na rahama sai irin dibi na azaba Allah yana kallon su waɗannan mutanen banza ne da suka yi aikin banza wala yuzakihim kuma Allah ba zai tsarkake su daga zunuban su ba ba zai wanke su ba wala ma adabun alim kuma suna da azaba mai girma mai radadi abubuwa guda uku Allah subhanahu wataala yaranta a kansu baya mansu magana baya kallon su kuma baya tsarkake su na wani kuma shine mi wala ma adabun alim azaba mai radadi mai tsafi ta tabbata gare su a wutar jahannam na farko rajulun shine mutum ala fadli ma'in yana akan sauran ruwa ragowar ruwa mana ya sha ruwa ya koshi ga saura sun rage ko ya yi wanka ya raga ko ya shayar da dagobin shi ga saura shine fadli ma sauran ruwa bil falati a cikin ƙungurmin daji shine alfala alfala ba alfala ba alfala da ha babba alfala saraka ladare su ke yi cewa hayya halal fala suna cewa ku to mu je daji alfala shine daji kungurmi yanda ba komai cikin shi daga yashi sai duwatsu ko ita ce babu shake ce ma alfala kaga daji ne mara daɗi inda ma hadabu ne cike da mangwarori kace ma mutane ko zo mutum sai a shawo mangwaro amma mutane da sai kungurmin dajewa komi kishirwa ma sai ta kashe mutum wadda aka ladane su kiyayi cewa hayya alal falah hayya alal falah ka zage juwa yawwa ko kuma ka ce hayya alal falah hai ka san wasu ba su yarda ce falah wannan wasalin kasa da mi ba wani shi kuma ka'idar larabci ba a tsayawa kan wasali kasa sai dai a tsaya kan mai ɗauki in ci tsayawa za ka yi hayya alal falah to wani zai ta ga wasali na ya gani ina zai ka jiwa yace hayya alal falah hayya alal falah fayawa wanda hi da wayayi matukar da hi ya ce ba hi ba muna ganewa ko to bilfala yana a kungulmin daji yamna'uhu yana hana ruwan miribin sabili daga dan hanya ya sha ruwa ya koshi sai ga dawa ya ce Allah taimaka mai da ruwa sai ka taimaka mai saboda ka sha ka koshi yanzu ba ka da bukata da shi sai an jima kuma shi kuma yanzu yana da bukata kamata ka taimaka ko baka baya duka baka yan mushi amma ka hana ko kuma kana bakin ruwa ko kuma ka tara ruwanka cikin manyan abin nan tankuna ko tanunuwa ka cika su ka shayar da dabbobinka sai ga wani shi ma zo da yan dabbobin shi yace Allah taimaka mai dabbobin nan tun jirafin su da ruwa ina ta gararan ba bai samu ba me ya kamata kai sai ka bashi kakka hana shi kakka kakka baya baki ne saboda kana da bukata kai ma da kilka same su amma kuma kakka hana shi ka yan mu mashi kace to da Allah ya hakuri ka san ruwa yadda suke mu ma nan da kyar muka same su amma ga yanan ka da yan musu sha to idan ka hana alhali kana iya bashi to kana cikin mutanen da Allah subhanahu wataala ba zai magana da kai ba Allah ta'ala ba zai kalle ka ba zai tsarkake ka ba kuma ranar alkiyama kana da azaba mai zahi Allah ya kiyaye muna ganewa ko yawa amma nan banda mutunan da yake sai da ruwa wanda yake sai da ruwa to in an buƙaci ruwa masu yawa saboda sai da yake shi ma saye yake shi ba ya shiga ciki saboda shi ma sayar ruwa yake in yana ta ba da kyauta aka rubu faktirwa za a biya muna gane ku amma wanda yake ruwa Allah ne ya samu ko da ne sai je in suka yi saura to mabukaci in yazo in ya hana shi to ya shiga cikin fushin Allah subhanahu wataala wa rajulun mutun na biyu shine mutunan da baya a rajulan yayi cinakayya saye da sayarwa da shi da wani mutum ya saida ma wani mutum bisil'atin da wata haja kayan saida shi yake ci wasila bayan al-asli bayan al-asr wannan ma bai da wani abin nan bai da mafhumi da aka ce bayan al-asr ba ana yin bayan azhar ko da sahidin bai da a kamar galibi dai kasuwannin larabawa suna ci ne bayan yaushe bayan al-asr ka je makka ka gani daga bayan la'asar za ka ganin shaguna ga sunan amma da sayawa ka ganin shaguna an gaga shago ɗaya biyu uku yake nan bayan azuwar ma za ka duba kowa amma daga bayan la'asar har zuwa sha biyun dare ƙarfe biyu na dare za ka gana ta titaniya sadaka su al'adar su haka zake bayan la'asar an yi taro an yi cincirin cikin kasuwa lokacin nan ne kowa ke hitarwa balarabe ba ya san zahi ba ya san wahala shi sai zaman shi sai gari ya yi sanyi bayan la'asar sai to duk wanda ya yi cinikayya da wani mutum da wasu kaya bayan la'asar ba halafa lahu sai rance mashi billahi da Allah la ya ha lalle shi ma ya karɓo waɗannan kayan ne bi kaza wa kaza da kaza da kaza ya sau su ma'ana mutum ya zo sayan kaya wurinka sai ka ce mai jikabi suke haka ake sai da jikabi sai ce a ka sai da mani ɗari uku ya ce a nima wallahi abinda na sau su ɗari uku da hausa hausa hamsin ne muke bi alhali ko ba haka ba ne jikka-jikka ya sau su ya ce ɗari uku da hamsin kaga ya kara nawa ɗari da hamsin kuma yana neman wata hamsin wurin ka nawa kenan ya ci riba linkin ba linki ya ci riba irin yadda ya sau kaya ko alhali ba haka ya sau su bai ce shi ma kaza ya sau su ba saddaka sai mai sayan kaya ce ya yarda ya gaskata shi wa huwa ala ghairi zalika alhali kuma shi ba haka nan bane ba shi ko mai sayan kaya sai ce to shi kenan tunda kuma da riko da hamsin kuke so su kaga ba zan mace maka ba ba zan kunta dama ba to gaji ka bi to wannan mutanen shi ma ba yabi Allah ta'ala bai mashi magana bai kallon shi ranar alkiyama kuma yana da azaba mai zahimi da dani saboda ya yi karya wurin sai da kaya ba sai ka ranta yi mutum ba ga abin da ka sau kaya ba kayan ka ne kuma ga ita wannan riba ba haramun ba ce inda haramun ya shigo rantsuwar da kai ta karya da za ka sai da kayan jikka bi alhali jikka ka sau su ba laifi ba ne amma inda laifi yake da kace kai ma ka ranta da Allah ka za ka sau su kuma karya kake yi yaushe za mu zai shiga cikin irin wannan laifi wa rajulun baya imaman da mutunan da ya yarda da shugabancin shugaba shine baya imaman ya yarda da shugabancin shugaba muna gane ko zamanin da idan shugaba ya hau kan karagar mulki to mutane suna zuwa ɗaya bayan ɗaya suna mai mi yawa ko yanzu ma ana samu daga nan sai ka tashi ka taya mai ka je ka samu mai girma abdurrahman chani ka ce ka zo ne wallahi dan ka nuna goyon bayan ka akan shugabanci amma abinda ke cikin zuciyarka ba Allah ba yawa ka ji an ce misali mutum ne mai kyauta duk wanda ya yi wurin shi ba ya tawa sai ya samo koda daurin daurin ice ne guda to la yabi'u ko la yubayi'u ba ya yarda da shugabancin shi ne don wani abu illa li duniya sai saboda duniya to da haka ba ka tai saboda gaskiyar da yake sai da ka tai ka ga ya mai ka yarda da cewa mai gaskiya ne amma so kake yi yawa ko dai a baka nan take ko amma alkawari ko kuma a ce to shikenan a rubuta sunanka duk lokacin da wata haraka ta samu a waiwaye ka dama abin da kake so kenan kai baka damu da amfanin da talaka ke da shi ba talaka na unwana kai kai kanka kake nema ya za ka samu abin duniya wannan bai da kyawu kaga mafi yawan mu haka muke da shugabannin mu manzala yana koya mana kishin ƙasa mai kishin al'umma mai kishin gaskiyar da shugaban mu zai tsaidawa ba wai abin da za mu samu na rayuwa ba yau duk wanda kaje yana zagin shugabanni zamanin nan saboda an bari da shi ne kawai baya kalla alherin da shugabanni suka kawo ko suke kawowa ko wa ko suna sharri ko ba su sharri shi dai in dai miyar shi kullun tana tana gyaruwa ta yi jajagur ta cika ta ci kasusuwa ta takwashi lahiya dau to shi kenan gaskiya ake amma ba haka ba kawai karya ce kuma zala sallallahu alaihi sallar ya ce duwanda zai yarda da shugabancin shugaba bai yarda da shugabancin ba sai saboda duniya kawai ba ina fahu mina wafa in shugaban ya bashi daga duniyar da yake nufi sai ya cika mi biyayya ga shugaban da kaje na ta yabo din da yake yabo ki kuma haka ake ana so kai kishin addini kai kishin gaskiya kai kishin al'umma kai kishin kasarka ba kishin kanka ba mutane ba su gane ba duk lokacin da kai kishin shari'a duk lokacin da kai kishin gaskiya kai kishin al'umma wallahi Allah na tare da kai sai taimake ka kuma kana kishin kanka kadai kanka ka sani yawa jiba in ta wuce kanka ta fada kan kowa na shirme ne wata rana sai ka taki wucewa ta tsaya wurinka Allah ya kiyaye wafa sai ya cika alkawari ya cika biyayya da yace zai mashi wa illam yuqtihi minha in kuma shugaban bai bashi daga cikin duniya din ba lam yafi ba zai cikawa ba daga yana ta zage zage yana ta dimumuwa ya ce Allah ya kawo karshen wannan shugabanci wannan shugabancin na zalunci da da shi ba saboda ba a yi da kai to ba daidai bane kai kokari kaga ana yi da kowa kuma ana amfanin al'umma ana amfanin addinin ka ana amfanin tsaye da gaskiya cikin al'umma wannan shine daidai Allah ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka Allah ka yafe Allah ka samu gyara Allah ta'ala